أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين فسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ومن تبعهم بإحسان واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته godiya ta tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala da ya gwada mana wannan rana wadda ba yau ba muke fatan Allah nuna mana ita ranar da za mu fara karatu a kan wannan ilimi wanda ya shahi alkur'ani mai girma ilimi na ulumul qur'an ya ishe mu abin alfahari da abin jin daɗi ya kasance abin tattaunawan yau shi ne alkur'ani mai girma mu je mu dawo abin da ya shahi alkur'ani a kan shi ne da za a tattauna wannan ba ƙaramin ni'ima ba ce da allah subhanahu wata'ala ya mana ya kasance littafin shi littafin da ya kowane littafi tsada da mahimmanci a duniya ya kasance ilmammukan da suke tare da shi a kansu ne za mu tattauna yau wannan littafi da muka sanya za mu yi shi ne a takaicen takaicewa duba da shi ma mai littafin ya yi rubuta ilimin a takaice a cikin littafin budawa da kuma sanin kowane lungu na cikin abin da ya shayi ilimin wannan to littattafai ne wanda ba su da adadi wanda suka yi magana akan wannan shi kenan kahin mu shiga cikin babin gadangadan iya da kyau musan wasu abubuwa kamar haka abu na farko shi addinin musulunci yana tahiya ne akan wasu abubuwa guda hudu ko biyar wannan abubuwan guda hudu ko biyar ba arkanul islam ba ba kuma ba arkanul iman ba ba kuma ba ihsan ba ba wani abu ne da ake ce ma al'adat awil adawat na ittisal turawa suna cewa abubuwan da suka shahi communication abin da zai je ya zo wanda ya aika sako da wanda aka aika da abin da ya tafi da shi da kuma suwa aka aika ma su ne al-mursil al-mursal al-mursalu bihi al-mursalu ilaihi idan aka ce al-mursil ana nihin wanda ya aika sako a addinin musulunci mursil shine Allah subhanahu wata'ala idan aka ce al-mursal ana nihin wanda aka aika da fatan an gane bambanci tsakaninsu al-mursil shi kasara ke da kwai a sinu al-mursal fataha ke da kwai a saman sinu to al-mursal shi ne wanda aka aika shi kuma al-mursalu bihi shi ne abin da aka aiki wanda aka aika da shi shi ne al-ƙur'ani mai girma shi kuma al-mursalu ilaihi wa'inda aka aika ma wannan saƙo wannan kuma ita ce al'umma abin ya hudu to su al'umma idan an aika musu sako abu biyu ne zai so fariƙun filjanna wa fariƙun fisari in ma su yi imani da abin da aka aika musu ko kuma ba su yi imani ba kenan anan sun kashe biyu in kun yi imani kun amsa to sai ku je gidan aljanna idan kuka fitilce kuka kahurce sai ku gidan wuta kenan natija wadda za a samu bancin an samu wa'annan abubuwa ita ce ƙarshe aljanna ko kuma gidan wuta to da farko yana da kyau musan wane ne almursil almursil shi ne allah subhanahu wa ta'ala kuma shi ne haƙiƙatun tauhid yana da kyau ka san allah da muna yara ake ce mana bi ayi shay'in ta'rifu rabbaka to idan aka ce ma yana da kyau ka san allah to sai ka tambaye kanka to da wani abu ne zan san allah me zai taimaka mani in san Allah zuwa zan yi wurin shi in gan shi ya za in san shi sai aka ce a'a za ka san ubangijin ka ne saboda wasu alamomi daga cikin alamomin wannan ka kalli dare ka kalli yini ka kalli rana ka kalli wata kai Allah ta yi wa fi an fusikun afala tafsiru ka kalli kanka da kanka ma ka san cewa kai kinnan ba kowa ba ne ya kera ka daga cikin halittu sai wanda ya halitta halitta shi ne kera ka saboda sai dai ka ji ana zancen yaya za a yi idan abu kaza ya lalace a tare da kai a gyara wannan abu amma ba ka ji ba dai an ce a yi wannan abin sabo yau idan moto wani fiyas ya samu matsala a jikin shi za ka ji an ce ana tsaye da wannan fiyas in aje a siyo amma a jikinka idan wani wuri ya samu matsala to sai dai ka ji ana cewa wani ya arama wani ya baka amma ba zancen aje wurin wani wanda yake kera sabbi ba a siyo to wannan kadai ya isa nuna ma cewa lallai ba kai kai kanka ba kuma ba wani bane a duniyan nan yayi ka wanda yi kan shi ne Allah subhanahu wa ta'ala ka san Allah ka yi imani da shi ka bautata mashi ka ringa kira zuwa ga abautata mashi ka ringa jin tsoron shi ka ringa girmama shi ka ringa yin haƙuri da imani da ƙadara ta alkhairi ko ta sharri ka ringa imani da cewa akwai ranar tashin alkiyama ka yi imani da cewa wannan allan da ya halicci wannan duniya ga baki daya wanda kuma kake yin tsoron shi kuma shi ne ya aiko da manzanni da ya aiko manzannin kuma ya aiko su da wani sako dole ka yi imani da wannan baki daya to a lokacin nan ne zai kasance ka yi imani da allah wannan shi ne ake ce ma almursil kenan wanda ya aiko sako to wanda girman shi ya kai haka wanda ya halitce ka ya halicci duniya ya halicci komi da komi a duniyan nan to sai wani tsari ya ce ga yadda yake so abota ta mashi idan kana so ka gamu da shi lafiya da da ya wannan tsarin kuma sai aka aiko wanda zai koya ma wannan tsarin shi ne ake ce ma almursalu shi ne manzan allah sallallahu alaihi wasallam to shi ma manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam wajibi ne ka nema kasance kullum ana zance manzan Allah manzan Allah Muhammad sallallahu Alaihi wasallam ya kamata ka san shi ka san matsayin shi ka san wane ne shi wannan zai baka dama imanin ka ya karu wannan zai baka dama ka kara girmama shi wannan zai baka dama kuma ka ɗauki abin da ya zo da shi da mahimmancin da ya yi na da wanda ka bashi shi dai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam huwa Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abd Minaf ko bin Qusay bin Kilab bin Ka'ab bin Murra bin Lu'ay bin Khuzaima bin Nassar bin Ilyas bin Ma'ad bin Adnan haka dai zaka gani har zuwa 20 wannan ita ce nasaba ta manzo sallallahu alaihi wasallam wannan ita ce kuma aka yi ittifaki akan ta cewa ita ce ta tabbata saura sun kawo nasaba wadda har ta kai zuwa ga adama alaihissalam amma ita wannan an samu istilafi tsakanin malamai akan tabbacin ta to munzo sallallahu alaihi wasallam an aihe shi a wata rana ta litinin wanda shi ya tabbatar da haka sallallahu alaihi wasallam ya ce an aihe shi a ranar litinin ko shekara ta hamsin da uku kahin a hijira ranar da aka ahe shi a cikin wata na rabi awwal shekara ta 571 miladiya kenan aihuwa ta annabi isa wadda muke lissafi a yanzu ana yanzu muna 2022 ko to manzo sallallahu alaihi wasallam a yi shi a san san 71 miladiya aihuwa annabi isa kenan mu kuma a lissafin mu na hijira sai mu ce shekara 53 kafin hijira ta manzo sallallahu alaihi wasallam saboda shekara 53 yayi a garin makka yaje shekarun madina shekara 10 in aka gama shekara 63 tukwana manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya bar duniya ranar da aka ahi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Fatima binta Abdullah daga cikin sahabbai ma'aikiyarsu ce akwai irin su Ibn al-As fatima take cewa tana nan aka aihi manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam tana ɗakin da aka aihi manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam ta ce a lokacin da manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam ya zo duniya ta ce ɗakin cikin dare ne kawai ɗaki sai ya cika da haske ɗaki ya cika da haske haske ya zo duniya kufir ana isa fasgo na wannan bai Allah take cewa fatima binta abdullah take cewa hadartu wiladatun rasul sallallahu alaihi wasallam na halarci ranar da ma'aihiyar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam take nakuda amina kenan bintu khuwailid take cewa fara'aitul baita hina wudi'a sai naga gidan a lokacin da manzo sallallahu alaihi wasallam yazo duniya kadim tala annura ya cika da haske wa ra'aitun nujuma tadunu hatta zanantu annaha sataqaw alayya take cewa sai ga tarmamu suna ƙoƙarin sabkowa haida na ji tsoro wai maholki ne nake kowa maholki ba nake kama zata faɗo saman kaina irin yadda ta ga abubuwa suna motsi a sama wuli dalhuda in ji ahmad shauki yake cewa wuli dalhuda falka ina tu diya'u wa famu zaman tabassumun wa tana'u arruhu wal mala'ul mala'iku haulahu lid-dini wad-dunya bihi bushra yake cewa wuli dalhuda wulidar huda an aihi shirya wannan rana falka'ina to diyawu to dukkan duniya ya ɗai haske faƙad ja'akun nurun ya ce wa kitabun wuri hakika haske ya zo muku manzo Allah sallallahu alaihi wasallam haske ne nurun ala nur haske ne bisa haske sallallahu alaihi wasallam to wannan shi ne mursal shi ne wanda aka aiko yana da kyau kasan wane ne kasan halayen shi manzo sallallahu alaihi wasallam ya rayu yana maraya baban shi ya rasu tun yana ciki tun kan a yi manzo sallallahu alaihi wasallam baban shi ya rasu yana da shekara shida ma'aikiyar shi ta rasu kakan shi abdulmutallib ya ɗauke shi ya kasance a gidan a gidan kakan shi inda baban shi rayu shi ma yake rayuwa a cikin gidan bayan shekaru hakanan shi ma abdulmutallib ya rasu sai wan baban shi abu ɗalib ya ɗauke shi baban kenan alu bin abi ɗalib a wajen wannan bawan allah ya rayu har zuwa lokacin da masu sallallahu alaihi wasallam ya girma wata rana yana hannun abu ɗalib yana da shekara sha wani abu ya ɗauki manzala sallallahu alaihi wasallam suka ta yi kasuwa garin sham to a garin sham akwai wani babban malami na addinin kirsanci shi ya san sufofi wanda aka bada a cikin attaura da injila na manzo idan aka ce wannan manzo ne to akwai sufofi na musamman wanda gare shi to shi ya karanci wannan abubuwa duka suna shigowa garin ya kira abu ɗalib da ya ga manzo sallallahu alaihi wasallam ya ce mai wannan yaron mai kinka ya ce ai ɗan ɗan uwana ne ɗana ne sai ce wannan yaron ka kula da shi ya ce miyan faru ya ce kai dai kula da shi wannan zai zo da wani abu wanda irin annaba da suka gabata irin shi suka zo da shi don haka ka kula da shi saboda idan aka san wane ne ana iya hallaka shi ka ɗauki mataki bai ka aka ba da magana da yake yi saboda ba wanda yake tsammani cewa annabin ƙarshe zai zo a cikin larabawa kowa tsammani yake cikin yahuda zai bayyana ya dawo da shi ana nan mazo salatu salam ya kai shekara 25 yana shekara 25 a wannan gari kowa ya yarda da manzala sallallahu alaihi wasallam kuma ya bashi yarda irin ta aminci cewa shi amin ne a dalilin haka khadija tana el kasuwa sai ta nemi manzo sallallahu alaihi wasallam ya zo cikin kasuwancinta saboda amincin shi manzala sallallahu alaihi wasallam ya zo cikin kasuwancin khadija yake zuwa yake zauwa yake mata kasuwa kamar yake zama matsayin wanda yake mata aiki akwai yaron ta mai sawa ta gama shi da manzo sallallahu alaihi wasallam akan akula wai da ya karanci manzo sallallahu alaihi wasallam akan halayen shi yake mai sara ke cewa shi yana ganin abubuwa na al'ajabi tare da manzala sallallahu alaihi wasallam ya ce sau da yawa suna tafiya tsakar rana amma inda manzala sallallahu alaihi wasallam ya sirin ganin gajimare na bibi lullumi yake bibi manzala sallallahu alaihi wasallam yana mai rumwa saboda manya ke da kwai a duniya suke tafiya a saman ƙasa sallallahu alaihi wasallam yanzu a lokacin nan khadija ita ne ma'auren manzo sallallahu alaihi wasallam saboda amincin shi wannan kuma abu dalib yake cewa shahidan anamu bi fadlihi hatta al-ida wal fadlu ma shahidat biha al-a'da yake cewa wallahi lan yasilu ilayka bi jam'ihim hatta uwassada bi turabi dafina fasda bi amrika ma alayka gadadatun وازفر بذاك وقر منك عيونا وأردت دينا قد عرفت بأنه من خير أديان البرية دينا لولا الملامة أو هذار مصبة لوجدتني سمعا بذاك يكينا yake cewa duk abin da za su maka yi dai su maka amma babu wanda ya isa ya tunkare ka da cutarwa har sai amma matashin kai da ƙasa ji abu ɗaya ya ce ka zo da addini wanda ni ma na san wannan addinin naka na gaskiya ne saboda kai kin nan amini ne tun kafin ka zo da wannan magana kuma kowa ya san da haka a garin nan sai ce ni ma in ba dan zagi ba da tsangwama da zan samu daga wajen yan uwana da ka same ni mai bin wannan addini naka sallallahu alaihi wasallam to haka manzo sallallahu alaihi wasallam ya rayu a garin makka yana amintacce yana babban mutum yana mutumin da kowa ya yarda da shi ya yarda da amintar shi kenan a yau idan ya zo da risala idan ya zo da wani saƙo babu wanda ya sai ɗarka ya ce ai wannan saƙon ba gaskiya ba ne ba saboda dama mutumin da ya ka saƙon mutumin kirki abu ɗalib ya rasu khadija ta rasu a shekara guda khadija saboda kudinta ma kayi kaɗan ka taɓa manzo sallallahu alaihi wasallam abu ɗalib saboda girman shi da mutuncin shi a garin wannan kayi kaɗan ka taɓa manzala sallallahu alaihi wasallam haka manzala sallallahu alaihi wasallam ya rayu sharif ya rayu sayyid ya rayu kai a sama saboda babu wanda ya isa ya taɓa manzo sallallahu alaihi wasallam ko da a ce sun su su da shi saboda wa'annan mutanen guda biyu ba dan Allah to he suka rasu a shekara guda wannan shekara ita ce ake ce ma amul huzn to idan wannan shine kenan jarabta mutum mai imani ke idan kana tsammanin cewa ba Allah bane yake kare ka wannan su ne suke kare ka to yanzu sun mutu yanzu sun mutu sai mu gani to wa zai kare ka shine aka jarabci manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da raso wa'annan manya guda biyu manzana sassalin ya ci gaba da rayuwar shi kuma ba a yi komi ba ba a yi komi ba kuma ya ci gaba da rayuwar shi a matsayi na babban mutum mai hali babba wannan shaida ce ga kowa akan wannan hali na mazo sallallahu alaihi wasallam hassan bin sabi take cewa wa ajmalu minka lam tura qattu aini wa ahsanu minka lam tura qattu aini وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرئا من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء منذ صلى الله عليه وسلم إدونا بيتبقى نمي شوك مكبا بأتبقى يمي كركي كمكبا يجي كي halittarka kamar kai ka zaɓa ma kanka aka halice ka kai ka rinka zaɓa ka rinka cewa amma ido iri kaza amma hanci kala kaza amma kai kala kaza amma hannu kala kaza ka annaka qad khuliqta kama tasha manzala sallallahu alaihi wasallam Allah yana son manzala sallallahu alaihi wasallam saboda soyayyar da yake mushi aka gama shahadar da zaka shiga musulunci ma da sunan manzala sallallahu alaihi wasallam a tare da ita wa dammal ilahu isman nabiyyi ila ismihi idza qala fil khams al mu'adhdhin ashhadu wa shaqqa lahu min ismihi li yujillahu fazul arsh mahmudun wa hadha muhammad yake cewa wa an zara na nara wa bashara jannatan manzo sallallahu alaihi wasallam shi ne ya zo allah ya gama sunan shi da sunan shi a duk lokacin da mai kiran sallah zai ce a shahadu allah ilaha illallah to kaji ya ce wa annan muhammadar rasulullah sallallahu alaihi wasallam sai ki ta kai sunan ma na muhammad an ciro shi ne daga sunan Allah Mahmud fazul arshi Mahmudun wa hada Muhammad sallallahu alaihi wasallam wajen halaye kuma ba a kama su ba a kama hannun yaro halaye na zamantakewa aka ringa aka zo aka tambayi Aisha wai ya halayen manzo Allah sallallahu alaihi wasallam suke ya halin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake ta ce musu in kuna so ku san wane ne annabi karanta alkur'ani mai girma hulkuhu qur'an duk abin da kaji Allah ya ce ayi annabi yana yin shi duk abin da kaji Allah ya ce ba ayi to annabi bayyana shi halayen annabi alkur'ani mai girma aka tambaye ta ya yake a cikin gida take cewa a cikin gida irin ayyukan da muke a cikin gida shi ma kama ke muna yi tare da shi zakka shigo gida ka isko manzala sallallahu alaihi wasallam a wajen tukunya yana kakkama musu aiki wani abu na cikin gida wanda ya kamata a dauke mata suke daukewa he ka isko manzala sallallahu da kanshi yana aikin wannan menene saboda zamantakewa saboda irin hali mai kyau na manzala sallallahu alaihi wasallam Anas bin Malik yake cewa manzala sallallahu alaihi wasallam mun zauna da shi shekara goma ba a taba kyarata ba ba a taba ce mini ba me yasa kai kaza kawai rayuwa ake idan ya yi wani abu ba daidai ba sai dai ami da dubara a ce mai inda ka yi kaza da ya yi amma ba kai nisa kai kaza a kyare shi ba a yi sallallahu alaihi wasallam shi ne ma da yake cewa fuktal khala'iq fi khalqin wa fi khuluqin wal mursalina ala ma hum bihi su'ida qad fuktahum kullahum qurban wa manzilatan wa qurbahum nasaban wa furqahum zamanan wa fuktahum balada وفقتهم ولدا وفقتهم نسبا وفقتهم حسبا وفقتهم أدبا وفقتهم شرعة جاء الكتاب بها مهيمنا ناسخا بال يكتب بالحفظ منفردا وفقتهم أمة تزهو بنسبتها إليك wahiya ala kullil wara shahida sallallahu alaihi wasallam yake cewa kai kowa hali mai kyau a duniya fuktal khala'ika fi khalqin wa fi khuluqin ka huce kowa ka kere kowa a wajen hali da wajen halitta wal mursalina ala ma hum bihi su'id kai su ma manzanni da wannan ne kake risu qad fuqtahum kullahum qurban wa manzilatan ka huce su baki daya wajen kusanci da wajen matsayi wajen Allah wa fuqtahum zamana wa fuqtahum balada kai lokacin da ka zo ma yahi na kowa kuma hannu a garin da aka aike ka yahi kowane gari a duniya shine garin makka mun karanta idan kai sallah a garin makka ta yi sallarka a garin so dubu ɗari daraja a garin makka idan kai sallah so dubu ɗari ta yi sallar garin shi ne darul ƙura darul ƙura al'ummar ƙura ke nan yake cewa wa fuktahun nasaban ma fuktahun walada ka yi su nasaba kuma hannu ka yi su wajen iyali yake cewa kuma wa fuktahum adaban kayi su ladabi ga Allah subhanahu wataala kafin kowa ladabi a duniya wajen ladabi ga Allah subhanahu wataala wa fuktahum hasaba kuma kayi kowa muhimmanci a wajen Allah yace wa fuktahum shir'atan ja alkitabu biha kai shari'ar da kazo da ita ta haita kowa مهيمنا ناسخا بالحفظ منفردا وفقتهم أمة تزهو بنسبتها إليك يتي كتوا كي كاي قوة الأمة ها كاي قوة الأمة هكذا القرآن من الله تي كنتم خير أمة أخرجت للناس to ita kanta wannan al'umma ba ta samu darajar take tankahu ta samu ba sai da manzo sallallahu alaihi wasallam dalilin shine muka zama mun yi kowa saboda shi kin ya yi kowa shine al'umma ke sallallahu alaihi wasallam to wannan ma a takaice shine manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to me irin wannan hali idan ya zo ma da sako ya ce ma daga Allah ne kace a'a kace a'a mai irin wannan hali mai irin wannan matsayi shi yasa yana da kyau ka san wane ne domin kakkarin ga samun ɗarɗar wajen abin da ya zo da shi sallallahu alaihi wasallam yana da kyau kenan shi za ka gani a lokaci zuwa lokaci ana ƙoƙarin a rinka karanta sirar shi ana ƙoƙarin a rinka karanta duk rayuwar shi duk abin da ya faru a rayuwar shi a rinka ƙoƙari a sani saboda saboda ya kasance muna da aminci muna da nutsuwa akan abin da manzo sallallahu alaihi wasallam yazo da shi na daga alkur'ani mai girma da kuma hadisai na manzo sallallahu alaihi wasallam babu mu na farko wanda zamu karanta a wannan hadisi a wannan babi a wannan littafi shine magana akan alkur'ani mai girma to alkur'ani menene alkur'ani alkur'anul karim jama'a bismillahir rahmanir rahim alkur'anul karim alkur'ani mai girma a harshen larabci idan aka ce alkur'an masdar ne na ƙara'a ya zo ne daga ƙara'a ya ƙura'u ƙira'atan wa ƙura'anan ala zinati al-gufran wa rujhan kamar yadda za ka ce al-gufran kamar yadda za ka ce al-rujhan haka za ka ce al-ƙura'an al-rujhan ya samo ne daga rajaha al-gufran ya samo asali daga gafara hakanan al-qur'an ya samo asali daga qara'a kenan wazanin su guda ne suna da iya guda bi ma'ana al-qira'a suna nihin abin karatu kenan suna nihin kenan abin karantawa to bayan ikhtilafi da ke da kai tsakanin malaman luga da ƙarshe ne suka tabbatar da cewa hamzatuhu asaliya wa nunuhu za'ida hamza wadda ke da kwai a cikin kalma ta alkur'an ta asali ce wannan nun da ke da kwai za'ida ce kenan haka dai suka dan tattamna akan fasara ta ita wannan kalma suka ce wa qad tanqala harkatu hamzatihi ila ra thumma tuhzafu alhamza takhfifan wa hiya qira'a sab'iyya li ibn kathir yake cewa harka ta hamza ita ce aka ɗauki aka tura da saman raku kenan asali ita hamza sukun gare ta sai aka dauke ta aka mai da saman ra'un ita zama alquran shikenan ita kuma hamza sai kasance aka dauke ta takhfifan sai kasance aka dora madda a sama sai kasance wajen karatu sai a ce alquran yake cewa kuma nukila fi urfi shari min hazal ma'ana wa huwa al-masdar وجعل علما على مقروء معين وهو الكتاب الكريم من إطلاق المصدر وإرادة اسم المفعول كنا أتكيتي كلمة وننت القرآن تعريف تنلغة daga ƙara'ani kira'atan ƙur'ani sai dai imamu shafi ya saba musu wajen wannan ta'arifi sai ya ce kurum fasarar da za mu ba kalma ta alƙur'ani ita ce ismu alam غير مشتق suna ne wanda bai da wani wuri inda aka ciro shi suna ne kawai mai zaman kanshi bai da alaka da wata hamza da za a ringa zance ƙari ce ko ba ƙari ba ce ya ce kawai magana ce ko ko suna ne wanda yake da alaka da magana ta Allah subhanahu wata'ala kamar yadda Allah zai ce at-taurat kamar yadda zai ce al-injil ba daga wani wuri aka ciro wannan kalmomi guda biyu ba to haka sunan alkur'an ba a ciro shi daga wani wuri ba kawai sunan shi ne alkur'an kenan mu bar shi a suna ne Allah ya sanya mai wannan suna na alkur'ani kuma mun gani a cikin alkur'ani mai girma a wurare daban-daban suna na alkur'ani ya zo a wurare daban-daban kamar yadda yake cewa la tuharrik bihi lisanaka bi ta'jala bih inna alaina jam'ahu wa qur'ana kamar yadda cikin suratul isra yake cewa inna hadal qur'an yahdi lillati hiya aqwa haka nan kuma a cikin wannan sura yake cewa fa iza qara'ta alquran fasta'id billahi minash shaitanir rajim haka ne yake cewa qur'an alfajr inna qur'an alfajr kana mashhuda haka ne yake cewa cikin suratul waqi'a me yake cewa la yamassuhu illa almutahharun kahin nan me yake cewa innahu laqur'anun karim fi kitabin maknun la yamassuhu illa almutahharun to wannan suna ne wanda Allah subhanahu wataala ya me kenan kan bar shi da sunan shi sunan shi alquran kamar yadda hassan ya yashhadu li kaunihi fil lugha masdaran bi ma'anar qira'a kamar yadda suke suke wuce ke cewa la tuharrik bihi lisanaka lita'jala bihi inna alaina jam'ahu wa qur'ana fa idza qara'nahu fattabi qur'ana kenan sun yi kokarin su fasara shi da kalma ta qara'a sai dai in muna ganin hadari ne ba